واعبدوا الذي بيده فوق وبارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
yau biyu ko yau talata daren laraba biyu ga watan jumadal akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan sha biyu amma wannan lissafin naku na biyu lissafin waye ala muhammad lissafin karfin musulmi ya koyi da wasu saura ka ga sarkin musulmi za mu ci yau ɗaya ga wata jiya kowa da sanarwa cewa wata ya cika yau ɗaya ga wata saboda haka yau ɗaya ga watan yau kaga na kalanda ayo ayi ba zai zama mu'tabar ba sanarwar da aka yi tunda kaga azumi ya kusa zuwa yanzu za a yi sarki yawwa saboda haka yau ɗaya ga wata a littafin sarkin musulmi sai ga watan Jumada al-Akhir shekara ta 1446 bayan jira Annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina shi kuma wanda ba sabanin uku ga watan Shabi shekara ta 2024 miladiya dan ba manta ba muna cikin kitabul fadail babu kam sunnin nabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda za mu kai hadisi mai lamba ta 1515 hadisin na Aisha mun ga darasi na 221 za mu tashi darasi na 222 a wannan littafi mai albarka na al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan a wannan masallaci mai albarka na Hudayfa bin Yaman yake kundular kundular gandun albarka za mu fara da babi na 24 babu kan sinin nabi sallallahu alaihi wasallam yawma kubiza babu da yake magana akan shekarar annabi alaihi salatu wasallam nawa lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa dama kaga wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld ayta afa innaka wa humul khalidun kullu nafsin da'iqatul maut saboda haka Allah wa cikin sarki yace ba mu sanya wa kowane dan adam kafin kai da wama ba Allah haka ya gaya wa annabi shin idan ka ba duniya su wanda suke murna ka ba duniya za su dawoma ne sai yace kullu nafsin kowane rai da'iqatul maut ya dandana mutuwa kulliya ce kowane rai ya dandana mutuwa saboda haka abin da ya zama ba dole tanadi kake masa tanadi kake ba wani wayo ita mutuwa ba ya mata wayo ko dabara a tare dai kuce ko ina ne ko kana tafa ko a zaune ba ta jin kunyar suwa ne da tana da makangari ne da lamaruzi bai mace ba bibire fir'auna wai ne dagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta dinki bai haye ba ta makure shi bai kai ga abin da ya nufi ba ta ce ta ɗauki sarki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ba ta waffan ko mara kwabo ba aina ma ta kuno yudirin kumul mawutu walau kuntum fi burujin musayyada yau ina sarkin musulmi bello ko abdul karimi musa ko abdul salami duk sun wuce wannan mukami ba a san tsaye wanda ta bari ba yake duk sun wuce sai an batan kan hawan su da kan adan su ba ta ganin ko ɗayan su in ba zuriyar da sun bari ba qul innal mawt alladhi tajuruna minhu fa innahu mulaqikum ay fa innahu mulaqikum in ka kalli ka kalli balagar aya Allah cewa ya ka gama gudun da ta zo da kanta shine mulaqikum za ka ce ko ina ka ji saboda haka tunda annabi a yawan duniya to ba wanda dan gata ko rashin gata zai zauna a duniya babu kaga dai misalin da wala ali da man je da fir'auna fir'auna kuma malaman tarihi misalin da suke bayarwa shi saboda wato jin ya isa ko rashin ko mura bai mura ka san dai da cikin kima da ko kuma da baiwa da Allah yake musulmi sai kaga kafin ya muke yarsin lafiya shi wannan rashin lafiyar tsere ya advantage din sa shine tauhidin da yana zawowa sabo domin a lokacin za ka gamsu Allah ne shi ɗaya don za ka ji mutum yana wayo Allah na koyo Allah ta shi na da ne yanzu shi kaɗai shi kuma Allah haka yake so ka yadda shi kaɗai ne to a daidai wannan gabar sai ga musulmi sai ya yi ɗan rikin lafiya don tauhidin ke gyaru sannan ya mutu shi za a ga ana tsoron ba a san mutul fuji'a gwarar rashin lafiya mutuwar da za ka ɗanyi rashin lafiya idan ko ba kuma an kankare zunubin ka kuma tauhidin ka ya ce ya ce shi sa duk wanda ya zo kana rashin lafiya a ita zuwa a ce a je gurin wani karfe da a wannan gabar duk ɗaya gabar da wato ake da kan an zo layi faɗan ƙarshe ka sake wasu kai da gurin boka sun raba ka da Allah duk yadda za a yi tafiya Allah da ya tsora mu a kyalin shi ya yi ba ka a yadda don za a ga a wasu a daidai gabar kuma ake shiga gurin bokai kaga an yi bari ke an farar da nono a kan yin yawwa to shi ne illa ai a wai wannan ba ma gurin fasto an lake wannan musulmi nake magana ya tafi gurin fasto? an mun kai wannan lalacewa? to Allah ya sauya sai aka ce ga wani fasto sai yana warkar da mutane kuma ya yadda tanastadrijuhum min haythu la ya'lamun Allah ya kare mu Allah ya kare imani to wannan shi kaga shi da an tsammani yake cewa ba a taɓa jarrabar musulmi da wata musiba a duniya ba irin ranar da annabi ya bar duniya yace ita ce mafi girman musiba me yasa saboda wahayi yayi yake wahayi ba musiba ya tsaya saukar wahayi ai rama cikin mutane to wahayi yayi saboda annabi ya bar duniya shi kadai ake wa wahayi sannan an je an binne to shi ne yake cewa gashi nan mai waka yana cewa walau kana fi duniya kadumu li wahidi la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da Allah zai bawa mutum ɗaya duniya to da annabi za a bari a ce kowa zai mutu banda mutum ɗaya to da annabi Allah zai bari to sai an san tana Allah ta mana mai kyau amma ita ba wata dabara da za a mata sai an ji dabara kawai shine kai aiki mai kyau domin ka samu gudurin tafiya ita tafiya an ta dama guduri ake mata eh ba wai zancen tun da ya zama dole sai an yi tafiyar nan to kawai ka gane a hanyar nan akwai sanyi akwai sauro akwai kaza ko akwai yunwa to duk abin da zaka tare da shi ka tare da na wannan hanya shine kawai to shine yace ana Aisha radiyallahu anha na raji Allah ya kara mata yadda annan nabi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo kira da miji Allah ya tabbata gare shi توفي يا بدوية وهو ابن ثلاث وستين ينا شكرا ستين دا أكو ستين دا أكو kaga wannan shekarun a wannan shekarun sai da Abu Bakar ya bar duniya a wannan shekarun Umar ya bar duniya Isa musamman iyaye ne wanda zai ga Allah ya babbaiwa yanzu ya wuri cikin da uku ka ta kuma su sabai baiwa ce babbar baiwa shi ne ka iya daga ido ka tuna kana bin Allah a haka to ka samu ne amma in ke karu suka su ba ka bin Allah kuma karin azaba domin kara nauyi ne da ya hamilu auzarahum kamilatan sai zanto wato sai sai su je ne da nau abu yayi nauyin gaske zai tafi shi ne babban daji haka amma idan Allah ya baka shekaru kana bunsa خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله mafi alkhairin mutane shine wanda ya tsawon shekaru Allah ya baka shekara ɗari saba'in tamanin casa'in amma kana bin Allah to wannan alkhairi ne domin kamar yadda annabi ya bada misali tsakanin Hassan da Hussein sai Hassan ya mutu a shekara ashirin da biyar yana bin Allah yana da karka yana kyautatawa kowa yana da bansa Hussein kuma sai Allah ya bashi tsawon rai bai mutu ba sai da shekara saba'in da biyar shi ma yana bin Allah to idan suka yi iya ba a matsayin su da yanzu wannan wutan da ya shekara saba'in da biyar sai ya ji kira a aljanna me yasa saboda ayyukan su sun kuna wanda sai ya ji kira shi za ka roƙi Allah ya baka tsawon rai amma wanda kake bin sa tsawon rai ka roƙa Allah ya baka inda ba a roƙon tsawon rai shi in ba za ka ba Allah ba sauran ne garin ke ya za ka yi dubar Allah ya sauran ka daidai inda kake bin ka koma ya ji amma dai kana bin Allah ka roƙi Allah ka hore tsawon rai bai wai shi da ga muna biya adabul mukarrar ya zo kan sahabiwa na ce ya shekara ɗari ɗari da ashirin ɗari da goma duk da zan muna bibiya sai ma wani ya shekara ɗari da ashirin wani shekara amma sai a baka misali a ce wannan ya shekara ɗari da ashirin amma zai yi shekara arba'in bai taɓa mutum jami'i ba misali haka za ka kai shi kana karanta fadlin lahi sama sai ne a dawo da mura yana ta kawo wannan rijan to wannan shi ne sai za mu koya ma yau kasu min alhadis zikir aurin nabi sallallahu alaihi wasallam yau ma mata an ambaci shekarar annabi alaihi salatu wasallam wanda ya bar duniya nabi laysa hadin ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa sayamutu babu wani bayan annabi alaihi salatu wasallam ba sai ya mutu kowai babba har ka dauka sai manya jariri ma da jiya ko yace wa kam min fatan yumti wa yusbihu dahikan وقد نفذت أكفانه وهو لا يدري haka sai na ali nawa nawa ne za ka ga matashi ko matashiya ya wayi gari ya kai ya yi mata ya wayi gari har yana a cikin murmushi da dariya amma wa kan nufi jar asfanu an riga an saka likabarin da ruwa da ya ji shi ba sani ba wato likabarin da yana kasuwa yana kunne shi da yaji amma bai sani ba yace wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum laylatal qadr nawa nawa ne zaka ga amarya ko ango an gama shirya shi an masa komai amma gaji wani ma za a gaji amma tuni Allah ya zari ransa ransa yana cikin listin da aka bayar wannan azumin da ya wuce kwanan na ga wasu matasa na sa wani abokin su sabon aure ba an kai shi kwana biyu ko uku ne ya mutu na ji abokin shi ma da su ne na ga suna sassa shi ba to kwana ɗaya to kaga azumin da ya wuce an ce kiyamun laili a ce da shi a listin shine wa kan kubi da tsarwa ko lailatul qadr da daren ne da turkar rani ake wani yana zai yi kudi wani bayan ya kudin zai tafi a shekara 2020 kotun kotun ce da ake ta magana a kai akwai wanda gaba ɗaya yanzu listin kenan to su da ake ta ɗauka a ɗaya bayan ɗaya wannan na listin duk wani abu da za ka yi talauci za ka faɗa rashin lafiya ne mutuwa ne duk wannan listin kafin da rai da da kadari ana gobe da da kadari ko kuma da da da kadari lissi ya tsari yanzu za a kuma wani ya kuma zuwa wani suna ya har wanda aka yi musu tarantuwa daga wutar kada aljanna duk a lailar kadari da za a yi wane mutum wane mutum lailatul kadir khairun min alf shahr to annan dara shine bi idni rabbihim min kulli amri min kulli amri fiha yufraqu kullu amri hakim a wannan daren to shi sai sai yake walau aita alfa thumma alfaini ba'da fala budda min yawmin tasiru ila al-qabr ko da haka shekara dubu yace a kara ma wata dubu bayan ta fala budda min yawmin babu makawa wata rana tasiru ila al-qabr sai ka tafi kabur eh to shine kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika fil jalali wal ikram kowa sai ya kare wallahi Alemu. Ita mutuwa wata irin awace, wata irin wata irin awace da ba a san ta amma sai an yi. Dole sai an yi ta. To shi kuma abin da ya zama dole tanadi yake war ba tsoron ta yake ba. Ita mutuwa ba tsoron ta ake tanadi yake mata. Tanadi shi da ya zama dole kawai kai mata tanadi. Shi za ya fara ta zawwadi na takawa. فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر حتى بين أهلي فأنا بودي بيتك كفاري والتقوى ثاني تزوج وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى وكي ثاني الله يمنع في الشيطان نأوكو كتب الله الفناء على كل العباد Allah ya rubuta wa kowanne bayi sai sun mutu. Babu ya ce inda biyar. babu kama kaman nabi sallallahu alaihi wasallam bi makka wal madina babu da yake magana akan cewa tsawon shekara nawa annabi ya tsaya ya zauna a makka da madina hadisi na ɗaya dubu ɗaya ɗari biyar da sha shida annabi da abbas radiyallahu anhu ma an ga daga abdullahi da abbas allah ya kara musu yadda kala yake makka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi makka talata ashara annabi ya zauna a maka tsawon shekara goma sha uku yana da'awa yana kira wato wafiyar da na yabar duniya wa huwa ibnu salatin wa sittin yana shekara sittin da uku alemu me za mu koya ma yi kadu min alhadis duk yau da muddatin lafiya a kama annabi bi masa an bajan lokacin da annabi ya zauna a makka wai ya talata ashara sana shekara goma sha uku babun fi asma'ihi sallallahu alaihi wa sallam babun da zai magana akan sunayen annabi muhammad kira da aminta allah tabbata a gare an jubair bin mu'min radiyallahu anhu qala an karbo daga jubair dan mu'min akwai jubairu akwai jubair قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يجي لي خمسة أسماء ina da sunaye guda biyar ana muhammadu wa ahmadu wa ana al-mahi alladhi yamhu Allah bi al-kufra wa ana al-hasil alladhi yahtaru an-nas ala qadami wa ana al-asif annabi yace ana muhammad ni ne jayahu wa ala ahmad ni ne sarkin godiya ina yi hasan bin sabit ya masa wani baiti yace wa dhamma al ilahu wa dhamma al ilahu kuma wa dhamma al ilahu kuma isma an nabi ila ismi idza qala fil khamsi al mu'adhdhin ashhadu وشك له من اسمه ليجله فضل عنك محمود وهذا محمد هذا يا سامي شيء وضم الإله اسم النبي إلى اسمه Allah ya gwama sunansa zuwa ga sunan annabi alaihi salatu wassalam sunan Allah ga kuma na annabi ya gwama ya haɗa sai ba ka misali yake idan qala til khamsul mu'azzin ashhadu idan da kiran sallah ya zo ashhadu an la ilaha illallah ai dole sai dai ce ashhadu anna muhammadar rasulullah da abin da ya faɗa ba wannan ba ba daidai bane to shine ya gwama sunansa da na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan qala til khamsul mu'azzin ashhadu in ya faɗa kiran sallah guda biyar sun nan yake ashhadu an la ilaha illallah dole yake ashhadu anna muhammadar rasulullah duk wani ashhadu da ka faɗa ba daidai bane sannan baiti na biyu yake wa takkala hu bi ismihi li jillahu sannan ya fara tsago masa suna daga cikin sunansa Allah ya tsago wa annabi suna daga nasa sunan me yasa bi jillahu dan ya girma ba yake fadul arshi mahmud Allah ya al'arshi shine mahmud abin yabo shine mahmud wa hada muhammad wannan kuma shayabo ne aba mala aba mala to shi ne yake wa anal ba'i ni ne kuma ba'i za ku ga ana sa ba'i a suna annabi annabi yamhu Allahu bi al-kufra wanda Allah zai shafe kafirci da riri da shi ne ba'i wanda Allah zai shafe kafirci da riri da wa anal hashir ba hashir ba hashir yace ni ne ajiba annabi ya kawo nasu ala qadami wanda Allah zai tafi mutane a digadigai na malamin suka fi shine gaba da bayansa wato dama da hagu da kuma gaba da baya kowa fakewa zai zo zai zai zo yayi da annabi alaihi salatu wasalam domin kowa an aka tafi wato mutane in samu ba kowa ta kan shi so yake har jami'a shafa'atul uzma sai annabi ya roka an yi wannan ceton ko har sigar aura sai sun fada cikin sa domin ba an ci yin bayi tsaro an ci kula mutane to shi zai roƙi Allah ya ga ba za ka kowa ya shiga Sidi wa ana al'asim ni ne kuma al'asim asimu da ake faɗa shi kuma hakim yana nufin na ƙarfi an gane ko yau ai ne ta bada mu ne biyu wanda ba wani annabi khatamun nabiyyi ne kenan ba wani annabi a bayan sa amma ba ku manta ba karatun mu na samayin muhammadiyya sai muka biyo na hadisi kuma a kasa na kodan an san maliki yin kara kawo su sunaye yake cewa wa anan ana nabiyyu rahma ana nabiyyu manama ko kamar ya kawo wayannan hadisa kuma zai inganta a cikin turmi duk da wasu na cewa sabobi ne nasa na ma yi zaɓi min alhadis me za mu koya ƙarƙashin wannan hadisin me za mu koya na ɗaya zikir ba abu asma'in nabi an ambato wa wasu daga sunayen annabi in ka koma cikin muwadda ko ji jawahir muhammadiyya ta da nabiyul rahma khatamun nabiyina nabiyul mulhama biya gawo kaga ai kaga ba a dawo saboda ba su ka iya cewa tuba annabi bi ta ba a dawo kowa za ka yi kuɗa ne ka ce wani sunan sa nabiyul rahma nabiyul mulhama khatamun nabiyina amma wayannan sunaye guda aka ba ai kuka da ana sawa da ana sawa نبي من أسماء النبي محمد وأحمد والماحي والعاشب والعاشر وإن سنة لرسولة يا النبي لأكو ليس بالحديث أصل لأسمائه بل ذكر لبعضها yace ba iyaka yin sura ya annabi aka gaya ba an gaya ba wasu ne kamar yadda ni ba na faɗa babu ilmuhu bil sallallahu alaihi wasallam billahi ta'ala babin da yake magana akan ilimin annabi alaihi salatu wassalam sanin da annabi yayi wa Allah wa shiddatu khashyatin da yake tsananin tsananin tsoron Allah ana aisha kalat hadisi mai lamba ta 1568 nana aisha tace sana annabi sallallahu alaihi wasallam shay'an annabi yayi wani abu farakasa bi sai annabi ya zo wa mutane sauki a rukta kifiyar da yake ai a larar lugawa da larabci rahuta misali amma eh adiba ko sannan ana ana gwaba shi da annakuma malam Muhammad annakku tunda kaga rukta dan rage ma a ba ka yi kuma nasu gaba ɗaya ko kunce aka ɗauki eh azima kuma kaga wanda yake dole sai yawa to annabi yayi wani abu barakata bi sai sauki akan abu annabi yace na sassauto muku ku dawo kaza ana cewa goma za su yi a ce a yi biyar an samu rahusa ko sauki fatanazaha anhu qawmu to kaji abun mutane sai tanazaha anhu qawmu sai wasu ke ganin suke kyamar abin cewa ai na a bar su a dai wanda su yi goma da ke ko a bar su a goma suka raina abu suna ganin ya za a sako da su gwara a bar su a inda su to me ya faru fa balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam fa kadawa annabi sai ya samu labari ya zo mutane sauki cewa a sassauto a dawo kasa sai ya samu labarin cewa kowa ya makale a inda din da suna ganin haba ai irin fasarar da ya ce tunda annabi zai biyar ai sai annabi Allah ne ko mu ko mu kawai mu da ya gomu su da kyakkyawan fata ma annabi yana jin wannan fa hamidallah sai zuwa hau kan minbari fa kada ba yayi hudu ba fa hamidallah ya gode wa Allah sun makala sannan sai yake ma balu aqwami me yake zamu wasu mutane ya tanazzahuna an shay'a suna'uhu da suke kaucewa eh wani abu da na aiwatar ni da kaina sai za suke kauce masa fa wallahi na rantsi da Allah inni la'alamuhum billah to su sani na fi su sanin Allah in da ka ga Allah ba kai annabi ba shi ne abin da ake faɗa duk yadda za ka koyi bi ka ba Allah domin ba ka kirba annabi ba ka maka ru haka ki lai annabi alaihi salatu wasalam duk abin da yazo da shi to ku bi shi kawai wanda ya hana ku hannu duk alherin duniya da lahira annabi ya faɗi ba wani abu da kake da shi kuma har ka gama ka gama da duniyar nan za ka iya gamawa da alherin annabi ba to dai kai ka karan bani wai kifa inda amrihi wa nahyi aka ne la aldariyya to sai yace wa ashadduhum lahu khashya kuma shi yafi tsananin tsoron Allah ai kun haka akai da matasa uku ko sun zo sun tambayi da Aisha annabi yake ibada aka ce yana sallar dare yana azumi yana kaza sai sai da rukin yake da yau tunda haka annabi yake da yau ya da rukin kullun ya ba da sallah da dare ya zuwa da shi dan kuma yake ai ajin ba ka wa kabar ya kawai da sabulan sabi duk sai ho kan annabi yana ji wani kuma yake ba shi ba aure shi ba zai aure ba annabi alayhi salatu wassalam yana ji sai ku ce ina matasan nan da suke faɗa kaza da kaza samu nan ya rasulullah zai ce to ku sani na ji ku tsoron Allah yace ina yin aure ina azumi kuma isha sannan ina sallah kada kuma na ina kwanciya kamar da jiba an sunnati fa laysa min to da haka duk wanda baya kwaɗayin sunna za to baya tare da shi to wannan shi ne me za mu koya alhaqqu ala al-ittida'u bin nabi kwaɗaitarwa wajen koyi da annabi alaihi salatu wassalam ya abin da za ka yi ne koyi da annabi ne ko ba a ce ma ka yi ba annabi ya taɓa yi kai to kana da lada mun ja ba da wannan misalin yanzu kaga na na ya cewa sai annabi alaihi salatu wassalam ya kasance wato yu'jibu wajhahu damantawa na kaitar da annabi tana kulli yanzu ba wanda zai zo ya kaza agogo a hannun hagu ai laifi ko zubi ba laifi ba ne domin ya halatta ka sa a nan amma idan ka zo ka sa a dama saboda tuno hadisin na na aisha kuma da lada saboda annabi yana so da lada aka siyo ma kankana yanzu daɗi kawai ba za ka ji kai daɗi za ka ji in ka sha amma sai kake son ka koka bewa ko kankana kawai saboda ne saboda annabi yana so kana halan so da wannan je lada ga ga ga ga ga koji ga lada ai ba koji ga kwanan yawa ba wai jiwa an gane ku to wannan shi ne ko da yake da abu annabi ka halan so shi da niyyar koyi da annabi kana da lada ko da ba ce sai kai abin ba to wannan shine na biyu annayu an ta'ammuk bil ibadati wa tarattu'i fiha kaji ko an hana ka wuce gona da iri a ibada idan annabi alaihi salatu wassalam yace ayi biyu to yi biyu in yace ayi uku to yi uku yawa kaga ai ba a bar ibada karazibi kowa ya abin da yake so ba kamar misalin da na ba mu ran laraba cewa cewa ai da an mutum ya zo yanzu yana nishaɗi kawai kana nishaɗin ka ce yanzu an kawo ma abinci ne rai da lafiya ne kai ko kawai ruwa kake sha ka ce yanzu chemical energy ka ya kawo kai yanzu bari ka ɗebi sallolin ka kawai bari ka yi sallar isha'i magarba na yi ka ce bari ka yi magarba da isha'i da asuba ka huta domin ka kwanta ba tashi za ka yi ba kaga sallah za ka yi ko amma an kai haka ne ba kai da fa fara ba su tura jar kan kai ba amma ne ne me yasa saboda ba haka aka ce kai ba to haka addini ne tunda ba a sa ka ba to to shi kenan kuwa ai ko a gida akwai aikin da za ka ɗauko mai gidan ya dawo ko ba ta gidan ta dawo laifi kai mata don ba ta sa ka ba akwai aikin da yake wallahi ko ko ayi ba ba laifi kai kuma aiki ne amma aiki ne ba da yau bane na gobe ne ka tashi kai yau fada zai ba to da haka ibada ma tana da tsari in aka ce biyu to sai a biyu in an ce hudu to sai a hudu in an ce uku sai a uku inda aka baka mutlakan kuma sai ka je kai mutlakan ka ci ba kai babu wujubi tibai to gaba babu babu da yake magana akan wajibin bin annabi alaihi salatu wassalam dole ne a bi ba albarba ake ne ba ba dole ne inda musulmi ne kai wani kuntum tuhibbuna la fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ai Abdullahi bin Zubair hadisi mai lamba ta 1519 Abdullahi dan Zubair Allah ya kara masa yadda shi aka fara ya ba a Madina ko Ibn Zubair bin Al-Awwam bin Quwayd bin Asad bin Abd al-Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murra yana da alaka suna da alaka da Annabi alaihi salatu wassalam yana da da Abubakar shi za a jima alkunya da Abubakar ko a ce Abu Hubayi tadbiri ne na Khabbabu Khabbabu bin al-Arab to Hubayi yana da ne mata wannan jagora ne babba dan dan gogon annabi ita cewa eh Safiya yawa yar Abdul Muttalib sannan yana ji al'awariyun eh da kulli nabiyyin yawa yace wa hawari zubair bin al-awwa shi zubair kenan ba abdullahi ba yawa kuma kaga annabi yana kaunar safiya da gaske saboda a cikin ɗan uwan mahaifiyarsa mahaifinsa duka mata ba wanda ta musulunta da ita ita ce ‘yar uwar haihuwar Hamza. Ba mahaifinsa, ba babansa ɗaya da Abdullahi ba, mahaifinsa amma yana son da gaske yana kaunar yana kaunar tafiya ita ka Khadija ake cewa aiki Abdullahi dan Zubair ta gaba da baya dan da ne ta bangaren mahaifiya ta bangaren mahaifi ta bangaren mahaifi kaga tafiya ta bangaren mahaifiya da yana Abubakar domin ta gidan Asma'u ita kuma Asma'u na ja ba ku misali da kakkiyar mace ce ita ce ta shekara ɗari da wani abu idan da tar tana gani hakoranta duka suna da jarumin mace tarbiyyar da ta yi wa ta yi wa ƴaƴanta tsakanin Abdullahi bin Zubair da Zubair bin Al-Awwam shekara 27 ya ji da shi shekara 27 amma ita tarbiyyar da ta yi wa ƴaƴanta ba tsoro ba ba ta yi da tsoro ba gaskiya kuma da amana dole karfi shi za kan da zai fita hajjaji ya kawo wannan harin ya gama tsiffar ya je wo majojawa yana sallah duk an baje a ka'aba amma shi sallah yake ko motsa ji ba ka'aba ta kama da wuta amma wallahi zubairu sallah ce abdullahi bin zubair sallah ko motsi ne ba zai da idan da sallah yani gefen ka'aba ya kama da wuta amma ko ba wane mutum saboda haka idan yana sallah saboda doguwar rukuni ko sujjada da tabarin nan da kake gani sauka suke a bayan sa saboda sauka suke duke ne a wajen kawai ya dade a haka tabara da hausa kiwon da ta yi yana gana mada ko shi ne lokacin da ya zo zai bar wato a jaji ya zama wasu duk sun ware ma a mabiyansa ya zo ya cin masa sai ji shiga fadana rashin lafiya asma'u sai masa sallama sai ke ga masa da abin da yake faruwa sai take cewa da shi in dai abin da ka tsoro mutane akan gaskiya kake baya bukatar ka da wani in kuma ba akan gaskiya ka dai mutane ba ka kyauta ba ce shi a kan gaskiya yake ta ce to ya so biyu rabi sallama don ta ce ya koma ya dora a inda ya tsaya kar ya tabbata ko a cin baka ba a rufe ta da ya sun biyo zai sumbace ta ta zai rungume ta tana rungumar ta sai ta ji tilki a jikinsa sai ta ce hab me nake ji a jikinka kirje ce take tsoron me kake yi da muka shiri take kawai da abin da yake so da kai ka sa riga ji domin kada a kake ka kai tsirai ba na so kai tsirai haka kuma kai da biyu shiri ya saka riguna guda biyu kuma aka yi masa shahada bayan hajjaji ya kai jiki ya ɗau lokaci a tsire a waje wata ran ta fito za ta je unguwa ta ta ce ah ba wa Allah har yanzu ba su sako da kai ba sai wuce wacce ta dawo saboda haka bayan an kwana biyu an ma sako da shi don ita wanke shi sai masalla kai sai hajjaji wa daren ya shiga wani ya shiga ya ya fadan waje ya shiga ya ce umma ina fara take ta tsara ce mai umma ni ba umma ba dan Allah wanda karfin hali da kake mun tsada wanda kai mun ba umma kuma wanda yayin umma ba ya ba ya ya ba kaje da dama ya ba da yawa hajjaji haba mal ai ji da ibnu imamu zahabi ya zo a tarjumar sa a cikin jawu ala nubala yace nujawwizu lahu aljanna wa narju lahu an-nar eh tunda da mutum yana shirka ba Allah zai iya sa shi a aljanna yace eh yace amma muna so ko kaɗan ne Allah ka dan sa shi a wuta saboda lokacin abin da zai ba su mamaki da ya zo mutuwa ka ga bayan ya kashe sai yi bin zubair sai yi bin zubair yake Allah ya dade kai da gare da kai ga kowa bayan wannan jira ba su suke yi ai ki zo ne ba sai sai ko da gudu zai nan ta zo ta ga ni da aka yi rike a riko shi mutane wanda ran da haukan yayi wa aka zo aka kewaye ana ganin da ya ji rukuwa a sai fito a riko ya ga an fita kowa sai yake ga ya mutu sai dai ya Allah wayannan mutanen su suke ka kunyata ni kai kuma mai gafara ne mai jin kai Allah madaukakin sarki ka yaje mu duk wani abu da ya rika bada kai Allah ya jira Hajjaji manya ce to shine shi wannan shi aka fara haifa a Madina kun lokacin Yahuda suna ta magana cewa ai sun yi wa musulmi sihiri gaba ɗaya sun daina haihuwa Allah ya taimaka ana dawowa kuwa ana dawowa Madina wanda ta fara haihuwa ita ce Asma'u gaba ɗaya Madina ta rufe aka rika murna an haifi Abdullahi annabi ya sanya masa suna Abdullahi nan Zubair bin Al-Awwam to da haka mutum ne farko wanda aka fara haifa cikin al-muhajirun wanda suka dawo Madina kenan a shekara ta biyu wasu zai shekara ta daya amma ta biyu ya fi kwari yana cikin ƙananan sabai da ake lissafawa duk da cewa kuma mutum ne babba ne a ilimi yana magana ilimi babba ne da daraja da jihadi karfan mutum ne baya gudu baya ja da baya sannan da ibada kamar yadda na gaya muku yanzu amma mubaya ne shekara ta 64 bayan mutuwar yazidi na'am a jumadal ula ko suna cewa a jumadal akhir shekara ta saba'in da uku bayan hijira ya bar duniya yana shekara saba'in da wani abu anna rajulan min al-ansar khasama zubair inda nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum daga mutanen madina ya samu sabani an samu rigima tsakaninsa da zubairu sai kai kara gurin annabi alaihi salatu wassalam fi sirajil hawa akan wata hanyar ruwa kun san irin ba za ka san noma da lambu sun sani hanyar nan da ake yi a ruwa ya rika wucewa ita ce ke su siraj eh channel da ake turanci ne wannan ko to saboda haka wannan hanyar da ake yi ruwa ya wuce to akan wannan aka yi rigima tunda kaga wanda in ya to wucewa wanda gonar su take a farko shi zai fara ta sannan na gaban sa to akan ta aka samu matsala allazi yasquna biha an-nas wanda suke shayar da ne wato dabinan su da wannan hanya wannan ruwa fa qala al-ansari sai shi dan madinan da yake dan rika liba'a ya muru ta kare ruwan nan kafin karsha da kalin zai zo gona ta kaida yadda zubai da yake ya dare biyar ta sai ka kamar sai ya zo da rigima a sai a cikin ya wuce shi kuma bai ta ba to wannan shine rigima ba ba alaihi sai yi fakkaza ma inda nabi sallallahu alaihi wasallam rigima ta kai har gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi li zubair ya annabi yace wa zubair kitti ya zubair ka fara ta kai zubair in ka sha sun ma'arfin ma'a ila jari sannan ka kawo makwabcinka ruwan inda dai ba karewa ruwan bai ba in ka sha to ka sakan ba ba ka bi ba da asali shi dan majiran san jiran bai ba sai buki fakala sai ce an kana ibnu ammatika ka jira shi kyau sai zo irin maganganun nan kayan ke hukunci a gaba na guna guna kawai dan dan gogon ka ne wai haka yake bada dan dan gogon ka ne haka yake fatalawwana wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ji sai fuskar ta gaba ɗaya ta canja sun magana sannan sai yake iski ya zubai kai zubairu ka shayar da gonanka sun ma hadisul ma'a sannan ka tare ruwan karka sakar masa duk abin da zai yi hatta yanzu a ilal wato jadi an gane ko har sai ya dawo jikin katanga ka tare ruwan gaba ɗaya kan ma ka sakan masa sai ya dawo jikin katanga eh kai ka ja ka yi har ka tare wasu masu ce aljannu din nan shine irin ramukan da yake yana fara ruwa wai bayan ka gama da wannan ba ka samu riga ko ka duka duka yayi abin da ne wasu masu ce aljannu shine aljilasun ne bayan har cikin katanga ko ina ya tuka to sai yake to kaga ga hukuncin da annabi yayi hadisi na gaba ko ba mu gama ba ya wa kana zubair ne ban gani ba babu annabi malamin eh to to ani a wani daban ya kawo shi a hadisi daban ya kawo shi ne Allah فقال الزبير في زبير يقول والله لا رنسي da Allah la asiru hadhihi al-aya nazalat fi dhalik ina tsammanin wannan aya kan wannan matsalar ta ba wata aya fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum fala wa rabbika bar wannan magana na rantsi da ubangijinka la yu'minuna ba za ta yi imani ba hatta yuhaqqimuka har sai sun sanya ta zama mai hukunci shi ma ke jira bainan cikin duk abin da ya gudana tsakanin su na sabani sun ma la ya jidu bi an fusi maharajan da ne rantu ba samu damuwa a ransu ba min ma ka bai ta irin hukuncin da kai wa yusallimu kuma su ni kauya da zliman iya ni kauya wa ma kana lil mu'minin ko wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا cikin azabin to kaga nan naku sai kawo shi a nan saboda ya kawo shi kake amana a waje kaji a wani hadisi daban فقال الزبير كاجي والله اني لا احسب لي حديث يقاوي دبا لا احسب هذه الايه نزلت في ذلك ina tsammanin wannan aya ta sauka ne akan haka malaman tafsiri da yawa suna kawo ta karkai wala wa rabbika la yu'minuna hatta yu'aqibuka fi ma jara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima mana yake babu tauhidi sallallahu alaihi wa sallam da saura daya wanti daya da eh to wannan to shi ya kuma mai da kawo ko yawa shine ne yazo yace ni hadisi mai lamba ta 1520 wa qala zubair wallahi inni la ajibu hadhihi al-aya nazalat fi dhalik bi kawo wancan karin ba fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum me za mu koya wujubu da'ati nabi sallallahu alaihi wasallam dina duna khiyar wajibi ne a wannan biyayya ba da da zabi ba wajibi ba zabi ba wai zabi ake ba ba na biyu jawazin musamaha bil huquq ya halatta ayi musamaha sauki wajen haƙoƙi waɗanda mutane ka iya zuwan nan hajjin an da adal kasumai ya kubalu bilali idan aka fahimci aka zo maslaha dama in aka zo sulhu wani ake ɗan sassautowa a yake kaza ce ɗan ya haƙuri da sassauto an gamsu da cewa lallai shi ne cikakken haƙi ne to amma dai a ce ɗan sassauto shi ne sulhu na uku kufru man nasaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-hawa duk wanda ya jingina wa annabi zan zuciya ai ya kafurta kaga wannan da yazo yana cewa dan san gogon kai ai wannan wannan yake zargin zargi to dan gogon kai abun haba yayi girma la hawla wala quwwata to wannan shine kunji banda wannan ayoyi da suke magana akan wajen sun yi wa annabi biyayya ai suna da yawa suna da yawa alqur'ani saboda haka dole ne abu annabi idan har mutum Allah ya halitta shi a wannan doron kasan wai yana ganin bin annabi ma wai sai an ba wani bayani da na daban wallahi ya ji a kabo ai annabi dole abi dole abi domin ba ba wanda aka aiko ma an ba shi ba inda shi aka aiko to shi za a yi yawa shi zamanin da ba ko annaba ba a turowa da yawa sauran ku ana turo a annaba za annaba haru musa a turo shi da haru annabi banu isra'ila sai a turo annaba ko ko ta unguwa da annabi dan da albarka a ce ma akwai annabuwa ne da fitan sai ka tafi ke kawa in kai dan ke kai zuwa ban ku kai magana yake annabi mu dai da ku ba annabin mu dai da ku shi a ke ka annabin su daban yana da gaskiya kuma amma mu duk duniya ne khatamun nabiyyi huwa al-akhir shi ne karshen annabawa saboda haka ba ka da wani dalili da za su ga yawa Allah baka ba annabawa wallahi shi ta sharadi Allah yake ka ba ba in dai kana son Allah to kai wa annabi biyayya ba ka ganin in iyaye za su ga yarinya gidan aure sai a ce ki bi yi layi wa labun wannan kalmar guda biyu ita za ta sa ta yi garabo ta a gidan aure to annaba ne da su islam shi ma yi layi wa labun shi ke na kawai in dai yace a yi to a yi in yace a bari to a bari shi ta duk wata aya da ta ji tana yabon mummune a alƙur'ani kowace iri ce da sabon annabi take domin su jira suke annabi ya ce a yi shi jira suke annabi ya ce a bari su bari umarnin annabi gurin sahabbai kamar a kunna fitila ne ko a kunna wani abu electronic ai zai kama hanyar kuma yadda ka a kashe ni in ka kashe shi aiki kenan muna gama wasu program din nan da an kashe fitilar nan ta mutu kenan ta ba da jan mata mutu a hankali kawai ta mutu to haka sabai su shine misalin da muke yi yawan bugawa idan da annabi zai ce ku je ku dauko dale da goran dutse za ce wa annabi a ina za mu aji na rage ma da Allah ba za ce ta yaya hau wa duk wannan kalmomin duk ba roƙo a kawai a ina za mu aji shi da annabi ya tura sai na ali da zubairu bin al-awwam wannan matar da kai tafi kai sirrin su maka ai da aka ta gama taje jikin da annabi yana alaihi ke ki ba mu wasiƙa sakon da yake gurin take babu sai ke bai wa Allah annabi yace akwai ki ce babu take wallahi ko ki fito da ita ko kai masa kai eh dabba zai koma in kai ne ki koma za ki ce babu ta gama taje tajen ta yi komai ta zage nan yace wallahi ki kawo annabi ya ce akwai ce babu wane mutum wa shi ne ai kina son ki ce ya faɗi ba daidai ba kenan da ta je da yake kuma sai ta bude take kiran da ta zawo wasiƙa da wani ce kin kwaci kan ya je ni mutumin yau ne ko ba zai ce babu eh ai har da rana ta ya Rasulullah ba mu gani ba amma su sun gamsu da cewa duk abin da annabi ya faɗa kawai haka kai ne kake jin sarfa har ka lugara kwakwari ba wa ma yake kwanin hawa in huwa illa wahyu zaban annabi wannan abubuwan kullun nake tuna idan ba ka kaunar zaban annabi ba na kaunar ka ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu falawlahum ma kana fil ardi muslimun ولولاهم كادت تميل بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها وأوتادها هم فلولاه كادت كانت زلاما بأهلها ولكن جمودها بدور وأنتم haka ibn qayyim gaba ɗaya duniyar nan da ke ta ya ci hakkin ne hukuma ibn nabiya habbar ne zuwa kawo addini habbar ne ba dan zabai ba da duk maguzawa ne wallahi alazim dan su suka zo su kama a jiki za har yanzu dan ba zai yi gaba shi yana da cewa bi ta adami in ana magana sai da daga gani ya ko ba adami to sai da sahabi ya zo har garin su wane mu to saboda haka wannan shi ne kusan duk irin abubuwan da ake ta kawo mana abubuwa ne da za su canja mana ɗabi'u da rayuwa gaba ɗaya eh in dai za mu sa su zama sun narke a jikin mu irin wayannan abubuwan wani ya tambaye ni yace wa azabu anhu atimmu yadul muri wani wani ne islamiya ne sai ne mun misali yace nace baba wa annabi kariya wani nace narkewa wato ga annabi alaihi salatu kanar ki komai da ke ne ka san nace masa kamar da jiki ko suga ke narkewa a ruwa haka ake so annabi da sabon su narke a cikin sa to dai yake na san shi yana harkar san ba ta dole sai nake masa kamar yadda in aka tafi mutum yanzu za ga saboda dan ne ya san kulab din da ya fara ya san nawa aka ciye shi 20 20 ya san nawa aka ciye shi kaza nake saboda nake kaga wannan kauna ce ka gane me yake ya bayyana na hukumatu bin nafi hukumatu bin nafi awwal da muka fara dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah wa daukakin sarki ya yafe mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsoron sa ɗaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na da kai da Allah ta biya musu bukatun akwai wasu tambaya na ga to wani ne ya bugu a mai yake cewa da Allah malam tambaya ta anan shine idan mutum yana so ya yi mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai zai yi gashi nan shi muke biyawa duk abubuwan da annabi alaihi salatu wasallam ya wada umarni karike na biyu ya zanto wato kana yawan yi masa salati duk lokacin da kaji ko wucewa za ka kaji wani ya ce tsala rasulullah ko sau dari za a faɗa ka ce sallallahu alaihi wasallam domin yawan ambata abu shi yake sa wato yawa ya zauna a ranka kuma ya zanto kana shauƙin ko sau nawa aka ce annabi muhammad to ka ce sallallahu alaihi wasallam kada ka ji kuma da zarar an zo ana magana sai zanto lallai hankalin ke dawo a ba ka ganin wasu ai babu da zamu shiga shine babu tausihi wa tarki isfar du'ali anan ne na so da wa mana magana cewa yadda ake narkewa wajen annabi alaihi salatu ka je ka ga yin soyayya wajen aka faɗi a majnun laila din da har kuka take wajen aka faɗi romeo da duniyar din su zaka kurbar da hawaye saboda sauki kai kana jin haka an faɗa annabi to in ka fara irin wannan daren sai da Allah zaka gani ka rika jin saukin annabi da gaske a wannan babin da zo ne wannan magana sauki ne girma ba yi gaji cewa lallai annabin da gaske ba wai da wasa ba ba masu wasa ba za a ga wai ya ba annabi ake amma ne ba wasa kana ta gaya wa annabi wasu kalmomi wanda akwai bawa Allah da a garin nan babban shehi ne wani mawaki da yaro ya ba da mawa a suka ga ƴaƴan sarka da akwai su mutunci suka ce kai ya kara wallahi da lai aka aka kira shi aka ce wannan waka da yake shi a gurin da ya ba shi aka kira shi aka ce kai kuma wannan ai wulakanci to amma annabi ana yi masa kuma an ki a hana a garin nan a garin nan ba na so in yi wakan dai gurki ba zan faɗe ta to da haka wallahi yana fara wata ya fara majalisin sa kuma aka yi ta kiran sa gurare daga nan a koma can a daga nan ya fara kaji aka kira wani wani ne ko rabi ba aka kira wani aka ce to ƴaƴan da suka ce to wallahi ne kike da yanka baban da mu kake wulakanci haka shi ko da kike wasu da wasu yake haka ake yi ko Allah ya radar da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladar sa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana muna roƙo Allah ya kina ka kyawawa ya kuma ka maka kunga Allah ya biya kowa ka tsara kai Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata iyayen mu da malaman mu da yan uwa mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka bisan su da gafara masu rai kuma Allah ya ƙara musu tsawon kwana mai amfani musulmi ma da ka lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar kuncin rayuwa da talauci da tsadar rayuwa da ake ba mu Allah ka yayi mana masu neman aiki da sana'a da jarrabawa Allah ka taimake su muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da abin da yake damu mu Allah ka maganta mana dan uwan mu ƴaƴan mu da matasa da suka kauta hanya Allah ka shirya mana Allah ka dora su a hanya madaidaiciya muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa da ka duwan da ke mana wasiyoyi da addu'a Allah ka biya musu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allahumma aminna fi awqanina wa aslih hurmatana wa la tahmulina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa taba'a baka ya rabbal alamin Allahumma istajib du'ana wa du'a man wasana bi du'a bi rahmatika ya hadiya salam sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم Thank you.